أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ما زال حديثنا متواتلا مع أعظم آية في كتاب الله ألا وهي آية الكرسي واليوم بإذن الله تعالى لنا موعدا مع الشره معانيها وما تضمنت من الفوائد والأسرار ومن تأمل هذه الآية وتدبرها ظهر له من هذه المعاني ما يعرفه بقدر هذه الآية وفضلها وعلو منزلتها فحري لكل مسلم أن يحفظها وأن يعي تفسيرها ليكون له عند الله الصواب العظيم والأجر الجزيل أيها الناس هذه الآية مشتملة على عشرة محاور التي هي أعظم أصول الإسلام المحور الأول تقرير انفراد الله جل وعلا بالألوهية دون سواه وهذا في الجملة الأولى من الآية في قوله تعالى الله لا إله إلا هو فالله هو المألوه المعبود وهذا الاسم أعظم أسماء الله عز وجل التسعة وتسعين لأنه دال على الذات ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا مجازا لا إله إلا الله كلمة التي تتضمن النفي والإثبات نافية جميع, نافية جميع ما يعبد من دون الله مثبتة, مثبتة العبادة لله وحده فلا معبود بحق إلا الله عز وجل عباد الله كلمة لا إله إلا الله كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نسبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الصواب والعقاب ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون المحور الثاني إثبات جميع الك... إثبات جميع الكمالات لله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله القيوم وصفتي الحياة والقيومية كان حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أعظم أسماء الله عز وجل الحي القيوم وقال ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله في كتابه شرح, شرح أقيلة الطحاوية على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجئ معانيها فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال وأما القيوم فهو متضمن كمال, كمال غناه وكمال قدرته فإنه القيوم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره فهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته سبحانه وتعالى قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وقال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول في دعائه أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون الحديث أخرجه مسلم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الحديث أخرجه البخاري وأما القيوم يعني كامل القيومية وله معنيان المعنى الأول هو الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والمعنى الثاني وهو الذي قامت به السماوات والأرض وما فيها وما بينهما من المخلوقات قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت المحور الثالث نفي جميع صفات النقص عن الله وإثبات كمال ضدها له سبحانه وتعالى وذلك في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فهاتان صفتان سلبيتان منفيتان عن الله لإثبات كمال ضدهما وهما كمال حياته سبحانه وقيمه مع جميع الصفات السلبية التي وردت في القرآن أو السنة قال ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحكمة كمال الحياة والقيام فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم ومعنى السنة النعاس النعاس في قول الجميع وهو ما كان من العين فإذا سار في القلب صار نوما عباد الله والإنسان وغيره من المخلوقات محتاج إلى الله في يقظته ونومه لكن الخالق المتصف بالقو- بالقيومية وتلك الصفة تنافي السنة والنوم لأنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى فالله منزه عن السنة والنوم لأن ذلك يناقض كمال الحياة والقيومية فإن النوم نقص إن النوم أخو الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka hutubar mu ta yau insha Allahu ta'ala cikin kaddarawa Allah da ya sarewarsa ɗori ce ko kuma ci gaba ce ta hutubar da muka fara a wasu 'yan satittika da suka gabata wanda muka yi bayani game da mafi girman aya a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi a wancan sati 'yan uwana masu albarka idan ba a manta ba mun yi bayani game da falala ta wannan aya a takaice da wani abu daga cikin abin da ta kunsa da kuma yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake lazimtata yake karanta ta a koda yaushe da yadda wannan aya mai matuƙar girma take ba da tsaro da kariya ga wanda ya karanta ta daga shaidanu cikin ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwana masu albarka’ yau kuma insha Allahu ta'ala za mu mai da hankali ne wajen sharhi da fito da ma'anoni na gundarin ita ayar abinda ta kunsa daga farkonta zuwa ta da kuma ƙoƙarin binciko wasu sirrika da fa'idodi da wannan sura ko kuma wannan aya take kunshe da su da yi riko da hannunmu da jan gora wajen fito da abubuwan daidai da kuma kara bakinmu daga afkawa cikin kuskure ‘yan uwana masu albarka wannan aya mai girma idan muka kalle ta za ku ga aya ce da take kunshe da jimloli cikakku aljimlatul mufida guda goma cikakku daga farkonta zuwa ƙarshe Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum zuwa wa huwa al azim idan ka irga za ka ga kowace jimla ce mai cin gashin kanta guda goma to insha Allahu ta'ala za mu bi kowace jimla guda ɗaiɗai mu tattauna a kansu za mu rinka ɗaukar abin ɗaya bayan ɗaya mu tattauna gwargwadon abin da lokaci ya bamu tattaunawa ta farko ko kuma gaba ta farko a cikin wannan ayar ‘yan uwa gaba ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kaɗaituwarsa da kuma keɓantarsa da ibada duna ma siwahu banda waninsa shi shi kaɗai subhanahu wata'ala za mu samu wannan gabar a farkon ayar inda Allah subhanahu wata'ala ya buɗe da Allahu la ilaha illahuwa lafazin Allahu shine huwal ma'aluhul ma'budu in aka ce Allahu shine al-ma'aluhu al-ma'budu da al-ma'aluhu da al-ma'budu da abin da suke nufi shine wanda ake bautawa wanda bayi suke nufi da bauta wanda yake cancantar ita bautar ba an yi masa ita ne bai cancance ta ba subhanahu wata'ala wannan suna na Allahu shine lafazin da malamai suke ce masa lafzul jalala ko suke masa alamu zati ko ismu zati sunan da kai tsaye da an faɗe shi ba wanda ake nufi da shi shi subhanahu wa ta'ala shi ne suke ce masa alamul alam ko a'riful ma'arif duk wata ma'arifa da ka sani sunan Allah Allahu sama yake da ita duk wani alam wani suna da ke nuni zuwa ga wani abu wanda da an faɗa za ka gane abin ake nufi sunan Allah ya fi shi ya fi shi zama alami don da zara an ce Allahu kai tsaye ba kai sun kuye ba zuciyarka gaba ɗaya za ta karkata ne ta tafi zuwa ga wa ake nufi Allah maɗaukakin sarki ko da wasa ba za ka kawo wani ba shi sa za ka samu shine shugaba jagoran sunayen Allah guda casa'in da taran nan kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah yana da sunaye guda casa'in da tara ɗari ba ɗaya man ahsaha da halal janna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to in kana neman jagoran sunayen shine lafazin Allahu dan za ku ga lallai ko shakka babu wannan suna ya cancance zamto jagoran sunayen Allah domin dukkanin sunayen Allah idan ka ɗauke shi ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku ar-razzaku al-quddusu haka kowane suna na ɗauke da wata sufa da take nuni zuwa gare shi in ka ce ar-rahmanu sunan Allah ne mai rahama amma kuma akwai siffa ta mai ta rahama a ciki in ka ce ar-razzaku sunan Allah ne amma akwai siffa ta mai ta mai azurtawa a ciki kake tunuwa babu wata sifa a cikinsa shi ne sunan kaɗai da yake amsa wannan shi sa za ku ga ko da a irin sunaye da ake jingina su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani suna da ake babu wani suna da ba a tsaraita shi daga jingina bauta ga ma'abocinsa sai sunan Allahu duk wasu sunaye da ake sawa abdulrahman sai ka zana cewa da mutum rahmanu abdulaziz sai ka zana cewa mutum azizu irin sunayen ma abdulhamid sai ka zana cewa da mutum hamidu duk ana faɗa duk ana faɗa amma kai ka taɓa ji da wani sunansa abdullahi an ci masa allahu ka taɓa ji shi kaɗai ne mai sunan shi kaɗai ne subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati sai ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani ka san wani mai suna irin na Allah mai suna Allah ka san shi la babu shi kadai ne daya daya subhanahu wa ta'ala mai irin wannan suna shi sa ko shakka babu wannan sunan ya cancanta ya zamto jagora na sunayen Allah subhanahu gaba ɗaya shi ne mafi keɓantuwar suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala don dukkanin waɗanda suka yi shegantaka suka yi tsageranci wa Allah subhanahu wata'ala suka jingina wa kansu abinda bai kamata su jingina ba na bauta baka taɓa ji wani tsagera a cikinsu ya ce sunansa Allah ba Allah ya rufe bakinsu baka taba ji wani ya kira sunansa shine Allahu ya kira sunansa da Allahu ba baka taba jin wannan ba saboda girman wannan suna Allah subhanahu wata'ala yayi ta ambatansa a cikin alqur'ani har kusan guri 2360 lafazin Allahu Allahu Allahu ka je ka duba qur'ani a ramma Allah ya ambace shi a cikin qur'ani kusan gurare 2360 ya buɗe wasu ayoyi kuma kusan 33 da shi subhanahu wata'ala don ka gane girman suna zai ƙara fito maka fili ka gane girman sunan Allahu yadda za ka ga dukkanin sunayen Allah ana raba su ne ana jingina su ne a jikin sunan Allahu amma shi ba a raba shi da kowanne suna misali zaka ce wa min asma'illahil husna sai ka ce ar-rahmanu rahim daga cikin sunayen wa Allahu kaga da Allahu aka faɗa sai ka ce akwai ar-rahmanu ar-rahim amma ka taba ji an ce wa min asma'ir rahmani Allahu shi sa Allah madaukakin sarki ce walillahi asma'ul husna ai Allah kaga Allah Allah ake amfani da shi yana da sunaye masu kyau koma ƙarshen suratul hashr da Allah ya ambaci wasu sunaye a cikin ayoyi guda uku yace huwa Allahu allazi kaga huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa hu almalikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushriku هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى duk ayoyin nan guda uku kaga sai zai fara da me huwa Allah huwa Allah huwa Allah shine Allah shine Allah dan ka gane sunan na musamman ne shine daya dayan sunan da babu irin sa Allahu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan suna na Allahu na ɗaya daga cikin sunayen Allah wannan ke taimi sun ce lafazin Allahu yana cikin asma a ismullahi al'azam suka ce yana ciki lafazin Allahu don ka gane girmanta shi ne lafazin da idan ka zo kai sallah baka ambace shi ba baka da sallah daga cikin rukunan sallah wanda idan babu su babu sallah akwai at-takbiratul ihram ya ake takbiratul ihram Allahu akbar da wanda zai ce arrahmanu akbar sallah ta yi alƙudusu akbar ba sunan Allah ba ne na'am sunan Allah ne amma sallah ta yi kai hatta musulunci idan za ka shiga musulunci me ake cewa la ashhadu Allah ilaha illallah da za ka zo ka ce ashhadu Allah ila الرحمن أشهد أن لا إله إلا الرحمن wasu daga cikin malamai suna ganin musuluncin ka bai ba sai ka za lafazul jalala lallai wannan suna ba karamin ka tafaran suna ba ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa wanda ya kamata mu girmama shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ilaha illahu wannan la ilaha illahu din daidai take da la ilaha illahuwa ko kuma la ilaha illallahu ita ce uwa ke ce mata kalimatul tauhid ita ce kalimatul ikhlas ita ce kalmar da ta ƙunshi abubuwa guda biyu uwa tabbatarwa da korewa za ka tabbatar sannan za ka kore sannan ka tabbatar korewa tabbatarwa ‘yan uwa idan ka ɗauki saƙon annabawa dukansu daga farkonsu zuwa ƙarshen sa a dunkule wannan korewa da tabbatar shi ne saƙonsu kawai la ilaha illallahu duk abin da annabawa suka zo da shi kenan وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني duk annaba abin da suka zo da shi kenan la ilaha illa ana shi sa annabi ibrahim abul anbiya imamul hunafa sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ba mu labari yace wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun sai ce me illa allazi fatarani annabi ibrahim alaihi salam Allah ce tuna lokacin da annabi Ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa da mutanensa da suke kan addinin bautar gunki ya ce musu innani bara'un haƙiƙa ni na barranta baran-baran ba ni ba duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba kaga ya kore la ilaha kenan sai ce illal ladhi fatarani illallahu kenan duk sakon annaba abin da suka zo da shi kenan saboda ka ‘yan uwa masu albarka daga lokacin da faɗi wannan kalmar ka je ta mai sauƙi a baki ko amma wallahi tana da nauyi a cikin mu'amalaka da aikinka abin da kake cewa shine dukkanin wani abin da ba Allah ba ta fuskar bauta ta fuskar aikin da ba mai iya sai Allah ka kafirce masa ka kaurace masa sai Allah shi shi kadai shi zaka tunkara da wannan aiki shine abin da kake cewa saboda haka baka yadda abautawa annabi Isa alaihi salam ba baka yadda dauki annabi Isa a matsayin ɗayan alloli guda uku ba baka yadda annabi Uzair alaihi salam shi ma Allah bane baka yadda abautawa rana ba da bautar wuta ba baka yadda da bautar duwatsu da bishiyoyi da bera da saniya da ruwa da duk abin da ake bauta ba Allah ba duk baka yadda da wannan ba shine abin da kake faɗa ka sani ko baka sani ba sannan baka yadda da muguwar aƙida kafirar aƙida da take cewa komai Allah bane idan ka ce la ilaha illallah shine abin da kake faɗa wa duniya ban yadda da duk wannan ba baka yadda cewa komai Allah bane abin da kake cewa shine Allah guda ɗaya ne shi shi kaɗai ne abin bauta yan uwa babu kafirci a duniya wallahi da ya wuce mutum ya kalli kuma ya ce shi Allah ne babu shi babu wani kafiri da ya kafirci irin wannan daga farkon duniya za ƙarshe ce komai Allah ne za ku ga kowaɗanda irin mutane akwai abin da suke warewa su allantar da shi amma ba komai ba yahudawa sun ce uzairu ɗan allah ne nasara sun ce annabi isa allah ne ko ɗayan ukun allah ne masu bauta wuta wuta suka zaɓa suke bautawa mashirkan makawa wasu suna bautawa dutse wasu na bautawa bishiya wasu na bautawa lata da uzza wasu sun ce mala'iku ‘ya'ya ne mata na allah kowa akwai abin da ya zaɓa amma ka kalli kowa ka ce Allah ne to babu ragon tunani babu toshewar basira irin wannan babu shi kwata-kwata a irin tawa ƙaramar fahimtar ni ina gani ba ka buƙatar dogon bayani da nassi ayoyi da bisi wajen ruguje irin wannan muguwar aƙida ta za a yi mutumin da ya siffantu da siffofi na tawaya da kasawa ka ce masa Allah mutumin da yake fitsari yake bayan gida yake jin yunwa yake barci majina da yawu suke fita daga jikinsa duk wani nau'i na gazawa da kasa kuma shine Allah sai a ce mutum idan ya shiga wata tarbiyya ya yi tarbiyyatul asrar shi kenan ya zama Allah da ya fito ya zama Allah kuma ya zama Allah ya ci gaba da fitsari da kashi ba ya ci gaba da neman abinci yana ci wani irin Allah kenan wannan mu Allah mu Allah subhanahu wataala cewa huwa yut'imu wala yut'am shi ne yake ciyarwa mai Allah zai da abinci ‘yan uwa duk wanda ya yaudare ka da irin wannan wallahi ya cuce ka cutar da babu ita a duniya don so yake idan ka shiga wutar jahannama har abada ba za ka fito ba wa rabbil ka'aba duk mutumin da ya je wa Allah subhanahu wata'ala da aqidar komai Allah ne a zuciyarsa wallahi in ya shiga wuta ba zai fita ba da shi da fir'auna da hamana idan idan suka shiga cikin wuta duk ɗaya suke ba zai fita daga ciki ba shi dole kai wa kanka fada dole ka kalli wanda yake kusa da kai duk wanda kaga yana sansanar in wannan muguwar aqidar sauri ka jawo shi ka dawo da shi hanya dan wallahi babu taimakon da zaka masa da ya wuce wannan yan uwana masu albarka daga lokacin da ka ce la ilaha illallah ka kafircewa duk waɗannan abubuwan da na ambata ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah shi shi kadai wannan kalma mai tsada ta la ilaha illallah kalma ce da sama da ƙasa ta tsaya ne suna tsaye ne saboda ita idan aka rasa ta sama da sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu lalacewa za su yi watsewa za su yi gaba ɗaya kalma ce da saboda ita aka halicci dukkanin halittu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ita ita ce la ilaha illallah kalma ce da saboda ita Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanninsa gaba ɗayansu kafataninsu saboda ita Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littattafan da ya saukar gaba ɗaya ya shar'anta shari'o'i wanda za a yi masa biyayya akai duk saboda wannan kalmar Allah zai sa a kafa mizani ranar tashin alƙiyama domin a yi hisabi saboda wannan kalmar ne ake baza takaddun ayyuka a duba a ga waye daidai waye kuskure saboda wannan kalma ne kasuwa aljanna da wuta take ci eh yan wuta suna wuta Allah ya mana tsari yan aljanna suna aljanna Allah ya samu daga ciki duk saboda wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ya samar da wuta akwai wanda su je suka so wuta suna nan suna da suka kafircewa ko kuma suka bijire wannan kalma ta la ilaha illallah akwai wanda kuma su je su ci kasuwar aljanna su ne wanda suke wannan kalma ta la ilaha illallah biyayya Allahumma ja'alna minhu yan uwana masu albarka saboda wannan kalma ne al'umma suka rabu gida biyu tsakanin muminai a kira wasu muminai a kira wasu kafirai haka Allah ya kira wasu haka Allah subhanahu wata'ala ya kira su wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum haka Allah ya kirawo ba wanda ya sai canza suna wannan kalma ce take rabawa wannan kalma ce take raba tsakanin fajirai da al'abrar mutanen kirki saboda wannan kalma ne ‘yan uwana masu albarka za a yi tambaya a kabari za a yi tambaya filin tashin alkiyama sannan kuma za a yi hisabi wa mutane saboda wannan kalma ne ake ba da lada da alaki saboda wannan kalma ne ake zara takubba a yaƙi duk wanda suka kafirce mata wannan kalma ita ce haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a kan bayi da ya kamata su sauke ita ce kalimatul islam wannan ita ce miftahu daris salam mabuɗi na gidan aminci shine aljanna wannan kalma a kanta ne dukkanin mutane na farko da na ƙarshe za a tambaye su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyaye ma'anar wannan kalma ‘yan uwa masu albarka almishwaru sani tattaunawa ta biyu ko kuma gaba ta biyu a cikin wannan aya mai girma bayan mun ji Allahu la ilaha illahu a takaice sai gaba ta biyu ita ce gaba da take tabbatar da dukkanin cika da isa da ƙasaita wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sunayensa da siffofinsa da kuma ayyukansa za ka gane wannan ne a cikin faɗinsa alhayyu alqayyum lafazin alhayu abin da yake nufi shine rayayye alƙayyum wanda abin da yake nufi shine tsayayye waɗannan siffofi guda biyu na cikakkiyar rayuwa irin rayuwar da a da babu bai riske ta ba babu bai riske ta ba sannan a gaba can ƙarewa kuma ba ta riske ta ba duk wata rayuwa ta wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba sai ka samu ɗaya daga cikin guda biyun nan da babu kowa Allah ya samar da shi sannan kuma komai sai ya ƙare waɗannan sunaye guda biyu ‘yan uwana suna nuni lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye masu kyau da yake banci kansa da su ya kirayi kansa da su ko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi da su wanda baya halatta ni ko kai ko malamina ko malaminka ya ƙirƙiri wani suna ya jingina wa Allah subhanahu wata'ala wanda ba Allah ya kira kansa da shi wannan haramun ne na cikin ilhadi a cikin sunayen Allah ba wanda yake da ‘yanci sa wa Allah suna Allah shi yake sa wa kansa sunan da ya ga dama walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah na da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su bayan mun tabbatar da Allah na da sunaye ko mun tabbatar da ana roƙon Allah da waɗannan sunaye ana tawassali da sunayen Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayansu ka zaɓi buƙatarka ka zaɓi abin da ke damunka ka zaɓi sunan da ya dace da buƙatarka da sunan Allah sunayen Allah subhanahu wata'ala ka roƙi Allah da su Allah zai biya maka gafara kake nema akwai al-ghafuru ya ghafuru ighfirli arziki kake nema ya razzaqu irzuqni duk abin da kake nema ka ɗauka ka roƙi Allah da shi subhanahu wata'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sana ɗaya hannun ƴan uwana masu albarka waɗannan sunaye kuma suna nuni zuwa ga siffa mecece siffar shine rayuwa cikakkiyar rayuwa wanda rashi bai rigaye ta ba babu ba zai riske ta ba da kuma tsayuwa cikakkiyar tsayuwa wanda shi yana tsaye a kan kansa subhanahu wa ta'ala kuma yana tsaye wa bayansa shi yasa babban malami daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mara abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace a'zamu asma'illahi azza wa jalla alhayyul qayyum na daga cikin mafiya girman sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai wadannan sunaye na alhayyu alqayyum babban malami ibnu abdul izzi alhanafi wanda ya rubuta littafin sharhu aqidat tahawiyya yake cewa idan ka kalli dukkanin sunayen Allah subhanahu wata'ala al-asma'ul husna din na Allah subhanahu wata'ala yace idan ka tattara su ka dunkule su suna narkewa su shige karkashin waɗannan sunaye guda biyu al-hayyu al-qayyum yace saboda lafazin al-hayyu ya kunshi dukkanin wata siffa ta kamala ga Allah subhanahu wata'ala dan duk wata kamala ba ta samuwa sai da rayuwa hakanan tsayuwa kuma tana nuna wadatuwar Allah subhanahu wata'ala cikakkiya da tsayuwarsa a kan kansa da kuma tsayuwarsa wa bayinsa subhanahu wata'ala shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai wa annabinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bayani akan abin da ko wanda ya kamata ya dogara da shi sai ya yi amfani da lafazin alhayyu ya ce wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamutu ka dogara ya rasulallah alal hayyi ga sarkin nan da baya mutuwa rayayye allazi la ya mutu wanda baya mutuwa wannan sai nuna maka cewa ashe duk wanda ba wannan ce siffarsa ba bai kamata bai kuma dace ka dogara da shi ba duk wanda rayuwarsa tana da farko sannan za ta yi ƙarshe wannan ka dogara da shi ka kama kafar wala ka jingina da bangon da zai rufta da kai sai Allah ce wa tawakkal alal hayyi allazi la yamutu ka dogara ga sarkin da yake rayayye kuma baya baya mutuwa a cikin addu'a da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi kullun da safe da yamma yana cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini kaga sai ce ya hayu ya rayayyen sarki ya qayyumu ya wanda ke tsaye akan bayansa bi rahmatika astaghisu rahamaka nake kwadayi nake tanyo nake nema nake neman agajin samunta ka gyara al'amara na ka inganta al'amara na gaba ɗayan su ya ubangiji kada ka kyale na akan kaina ko da da kiftawar idanu me kake tsammani idan Allah ya janye tallafinsa ya janye tsayuwarsa akan kai ba kyale ka Allah madaukakin sarki ya kyale shi babu abin da ke nuna maka cikakkiyar rayuwar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wata aya ta daban ya ce kullu shay'in halikun illa wajahu komai da kowa zai halaka akwai lokacin da komai zai halaka kowa zai halaka sai Allah ya ce illa wajahu sai fuskar Allah madaukakin sarki shi kadai yake wanzuwa wata ayar yace kullu man alaiha fan duk abin da ke kan ƙasa karewa zai tafiya zai yi ko menene wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijin kama abucin girma da ɗaukaka ita ce kadai take wanzuwa komai tafiya yake yi rayuwar Allah ita kadai ce dahir tabbas da ba ta gushewa uwana masu albarka lallai hadisi ya tabbata a cikin bukhari lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke kayansa ya bar duniya hankalin sahabbai ya tashi masu kuka suna yi masu ɗawafi masu safa da marwa su kai su komo suna yi sun kasa nutsuwa sai da dattijan arziki ya zo abubakar siddiq allah ƙara masa yarda sai da ya zo ya je ya buɗe fuskar sai ya gan shi ya ce tsibta hayyan wa mayyitan ya rasulallah kamshi kake ka daɗaɗa ka kamsasa a lokacin da kake rayu da lokacin da ka bar duniya ya rasulallah ya ce allah ba zai haɗa maka mutuwa guda biyu guda biyu ba wannan ita ce mutuwar da allah ya maka alƙawari sannan ya koma ya hukan bari ya hudu ba daga cikin abin da ya faɗa ya ce man kana ya abudu muhammadan wanda duk ya kasance annabi Muhammad yake bautawa sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan qad mat to annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mutu Allah ya dauke kayansa wa man kana ya'budu Allah wanda ko Allah yake bautawa fa inna Allah hayyun kun ji ba yace hakika Allah rayayye ne la ya mutu har abada baya mutuwa annaba amma annabi Muhammad fa ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koma ga Allah kaga annabi Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yafi kowa girma da daraja da fuska da shiga a wajen Allah subhanahu wataala babu idan bai cancanta abotata masa ba dan Allah ka ga mu wai cancanta abotata masa idan bai cancanta a dogara da shi ba ka ga mu wai cancanta a dogara da shi ‘yan uwa haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai shi yake da rayuwa ta har abada amma idan muka ce tsayuwa za mu fahimci tsayuwa ta fuska abu biyu tsayuwa tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai tsayuwa da kansa aka ce mai tsayuwa ba ana nufin tsayuwa irin wannan wacce nake nufi ba ko wacce nake a yanzu ba a'a ana nufin tsayuwa ta gudanarwa Allah maɗaukakin sarki shi yake gudanar da al'amuransa baya buƙatar taimakon kowa subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma abu na biyu shi yake tsayuwa kuma akan bayansa duka, da halittun sama, da na ƙasa, da na ruwa, da abin da ke tsakaninsu, da mala'iku, da aljanu, da mutane, da tsuntsaye, da dabbobi duka motsinsu, zamansu, tashinsu tafiyarsu duk suna yi ne a bisa tsayuwar Allah maɗaukin sarki a kansu babu wani wanda yake motsi ba tare da sanin Allah subhanahu wata'ala ba ba tare da yassarewa da ganin Allah da ganin dama Allah subhanahu wata'ala ba amma a cikin wa'isa wadace da kansa babu kana buƙatar mataimaki Allah subhanahu wata'ala shi kadai shine baya buƙata zuwa ga wannan shi sa Allah subhanahu wataala ya ce ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane lallai ku sani ku mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wataala wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shi kadai ne al-ghaniyu al-ghinal mutlaqa Allah shi ne mawadaci mawada wadatar da take sakakkiya ba ta da kaidi wata ayar Allah subhanahu wataala ya ce afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waye qa'imun wanda yake tsaye ala kulli nafsin akan kowace rai bi ma kasabat game da abin da take aikatawa waye Allah subhanahu wata'ala dan uwana masu albarka a gurguje abu na uku wanda akan sa zamu dakata shine gabar da Allah subhanahu wata'ala yake kore dukkanin wata siffa kuma ta tawaya da gazawa da kasawa daga barinsa subhanahu wata'ala zaka fahimci wannan a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala da yace la ta'khudhuhu sinatun wala nau gyangyaɗi ko bacci baya riskar Allah subhanahu wata'ala in aka ce asina shine annu'as shine gyangyaɗi abin da yake fara zuwa mutum kamun bacci galibi gyangyaɗi daga ido yake zuwa idan abin ya kai zuciya to ya zama bacci don kasan bacci galibi da zuciya ake yinsa shi sa zaka ga wasu suna bacci amma idansu a buɗe amma bacci yake baya jin kuma abin da yake faruwa daga lokacin da zuciyarka ta daina karanta maka abubuwa ka ji ka daina jin abubuwa to kayi bacci kenan amma akwai lokacin da zaka ga kana ka dan rufe ido ka buɗe kana dan hankalta abubuwa nan gengedi ne to ko karamin ko babban baya riskar Allah madaukakin sarki dan ka fahimci Allah madaukakin sarki shi yake da cikakkiyar kudura akan bayansa gaba daya lallai mutane suna buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkanin halayensu babu wani hali da mutum yake wofinta ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kake tsammani a ce mai kula da bayi gaba ɗaya ya yi gingidi ko da na sakon ɗaya ne mai zai faru Allah subhanahu wa ta'ala gingidi ko bacci baya riskarsa subhanahu wa ta'ala ‘yan uwana masu albarka insha Allah ta'ala lokaci na gaba wannan hudu za ta ci gaba kamar yadda na gaya muku abubuwa ne guda goma amma mun ambaci guda uku ne kawai sauran insha Allah ta'ala ya su biyu ba idan Allah maɗaukakin sarki ba mu iko اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله